أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر ولتغفي بنظرة تأتي لنا بالزبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين jiya mun kare a kissar abul mansur wanda ya shekara 70 60 daga cikinsu sallah da arzumi allah ya ce bai karba ba ya yi ya ce to hajji ne guda talatin allah ya ce bai karbi komi ba ya ce ya zo yaƙi har sau arba'in na ɗaukaka addinin allah allah ya ce bai karbi ko guda ba ya ce ya yi sadaka da dinari dubu dirhami dubu arba'in allah ya ce bai karba ba to daga baya dai da ya ga duk harka ta ɓaci ya ce to kenan na halaka allah ya ce ni ko ban halaka irinka to ya za a yi Allah ce duka abin da ka yi ban karbi ko guda ba amma na gafarta ma saboda kayan iska kaya a kan hanya ka ji tsoron ta cutar da wani musulmi sai ka ɗauki kayan nan to da wannan nema gafara to wannan da duk abin da ya gwadi mutum kai ya ba aikin alheri ko guda kuma kai ya yi kuri da wanda ya yi don yana yiwa wanda ya gani ba komai ba shi ka zama sababin tsira ta amma wanda ya hakuri da shi yana yi wa ya zan Allah bai ko karbe shi ba to nan ne muka aje jiya wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan wa in idan imra'atun wata mace khafat ta ji tsoron nushuzan kau da kai min ba'liha daga mijinta hadhihi al-aya nazalat fi sayyidil alamin wa zawjatihi mai tafsiri yace wannan ayar ta sauka ga shugaban talikai da matar shi sauda shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lamma kaburat saudatu bintu zam'a hamman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi talaqiha sadda saudatu bintu zam'atu yadan ta dan kwana biyu dai haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi niyyar ya sake ta bal talaqaha bil madi kamar dai ya ma riga ya saki fajala sai sai ta zauna fi tariqil masjidi a bisa hanyar masallaci inda annabi ka biyowa hatta marra bi annabi sallallahu alaihi wasallam har annabi ya biyo sallallahu alaihi wasallam ya gane ta ya wuce ala sai ta ce lahu gare shi laysa li ragabatun fil nikah ta ce ya rasulullahi ni ban da wata bukata ga aure walakin la tutalliqni utrukuni ma'a nisa'ika amma ya rasulullahi ina roƙon kada ka sake ni ka banni tare da matanka hatta akuna min nisa'ika fil janna har yanzu mu cikin matanka aljanna kaga ita bukatar ta ba ta duniya ba ce ta kare da duniya amma tana tana roƙon annabi ya bashi cikin matanta don ranar alkiyama ta zama cikin matan shi aljanna shi take roƙo gare shi na barin saki wa naubati hadiyatun minni ila aisha kwana na kuma to na ba sai hadiya ga sayyida aisha mata annabi sallallahu alaihi wasallam faqila faqabila rasul sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya karbi wannan wannan nema nata wa kana yuqsimu li Aisha laylataini ya zama yana in ya raba kwana sai ya ba Aisha radiyallahu anha dare biyu waliddarratil baqiyati layla wahida sauran kiyoshin ta kuma kowa a bata dare guda ita sai da Aisha kenan da daren ta da daren Sauda duk sun zama nata amma sauran matan kowa a yi mata kwana guda guda bakiyar saudatu bila lailatin sai sauda ta zauna ita ba ta nata kwana sulhan don sulhu ma'ar rasuli sallallahu alaihi wasallam tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa abqa har rasulu sallallahu alaihi wasallam kazalika manzon Allah kuma ya barta haka nan ga ta cikin mata nai amma ta yahe ta haƙi ta ba su ga Aisha amma tana nan mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta mata anha baqiyat fi ismatiha har dai manzon Allah ya rasu ya batta da ranta baqiyat tawwan zufi ismatiha a cikin tsarinta hatta sarat min nisa'ihi har ta zama daga cikin mata ne fil jannati a cikin aljanna to wannan dai abinda sarauta ta yake na radiyallahu ta'ala anha ta yadda ta bada haƙƙinta manzon Allah ya bata cikin matan shi kuma manzon Allah ya yarda da haka kuma haka an kai har manzon Allah ya wafati ita ma daga baya ta yi wafati ta kasance cikin matan manzon Allah wanda aka kidaya su goma sha ɗai radiyallahu ta'ala anha kazalika ta fa nazalat wannan aya ta sauka wa idan ra'atun khaban min baliha nushuzan idan mace ta ji tsoron kau da kai kau dauke kai daga mijinta ay nushuzan tarafu'an anha dauke kai daga gare ta bi tarki mudaja'atiha na barin kwantawa da ita wa takasiri fi nafaqatiha da kuma gajartawa cikin ciyarwarta abinda ya kabata na cekwane ya zan ya rage libugudha saboda ya kyamace ta waɗumuhu ainihi ila ajmala minha kuma da ɗauka ido ne zuwa ga wadda ta ta kyawu wato ya zama dai ita wato ya ɗan kau da kai gare ta saboda akwai wasu matan da suka yi mata kintin kau to duk inda in ta yi haka nan to babu laihi a wa iradan ko kawai da kai an hada gare ta bi wajihi da huska ta ya zan dai bai ba ta huska in haka ta faru wala junaha alaihi ma babu laihi a kansu mijin da matar an ya salaha su yi sulhu bainahu ma tsakanin su la ba sa ala ayyi zawjaini babu laihi ga dukkan ma'auran guda biyu fil musalahati cikin yin sulhu fima ittafaqa alaihi cikin abin da suka yi kai dai akan shi bainahuma tsakanin su sulhan yana sulhu fil qasami a wajen rabon kwana wan nafaqati da ciyarwa bi an tatruka lahu shay'an shine taban mai wani abu talaban li baqa'i suhbati don bidar wato aure shi miƙe balal mar'ati ya tabbata ga mace an tusqida nawbataha tana da damar takada kwananta wa an tuskita nafaqataha kuma tana da damar ta da ciyarwar ta cefanenta wata buƙama a zaujiha ta zauna tare da mijinta in radiyat in ta yarda bi zalika da hakan ga fa ala zauji an ya kabala to ya wajaba ga bisa ga miji shi ko ya karbi wannan ya an ya kabala zalika ya karbi haka aw ya farika ko ko shi rabu da ita duk da wanda an kasulwanta tsakanin miji da mata na taban mai kwananta ya kai shi inda ya kasu da ya heme ce fane ya da ya kaso bisa ga ta zauna tare da shi tana mata ta amma ba ta da haƙƙin nafka ba ta da haƙƙin kwana in ta yadda shi ma mijin in ya yadda to shi kenan ana iya zauna akan wannan sulhu shi yasa da yawa za ka iske wurare mace ta nemi haka idan ta ga ta kwana biyu kuma hankalin miji ya koma ga wasu mata to sai ta yadda sai a batta cikin mata a matsayinta na mata amma kuma haƙƙin ciyarwa da haƙƙin kwana duk ta kasuwa iyaka dai tana nan don alfarmar mijin da take gare tana tare da shi Allah ya yarda a yi haka in sun yarda tsakanin su da juna wasulhu khair wasulhu yin sulhu dai khairun shi alheri in lam yaqbal in lam yaqbal hada kullan yutalliquha faqat sulhu shi ya zama alheri in lamai kamar haza kullum in ko bai karbi waɗanga duka ba yi tsallikuwa sai ya sika yi tsallikuwa ya sike ta faɗar kawai in kuma duk abin ya buwa ya shi dai bai yadda ba to dama Allah ya halatta saki sai ya saki amma dai shi saki kamar yadda kullum mun sha faɗi afgadul halali inda Allah ya talaku wato halal wanda Allah ya hike cikin halal halal shine saki saboda da yawa yakan kawo sababin rabuwa bayan an samu haduwa da zumunta ta ƙara ƙarfi kuma sai saki ya kawo rabuwa to sai ya kawo kacewar zumunta to saboda haka in dai yana yiwa a sulhu din to shi yake wa sulhu khairun min al-firaqi mai tafsiri ce yin sulhu din dai ya hi rabuwa wa nushuzu da kuma kawar da kai wal iradi da dauke kai wa udratil anfusu shuha an jaku wa udratil anfusu shuha wa hudirat an halartar mu al'amfusu rayuka a shuharuwa shiddatul bukhuli shine tsananin rowa ay jubilat jubilat alaihi an halicci rai bisa ga rowa baka annaha hadiratuhu kamar dai rowa tana nan halarci a rai la tagibu anfa abadan ba ta kowa ga rai har abada almar'atu la takadu tasmahu bi nasibiha min zawjiha mace in ba dole ba ba da wahala ta iya barin rabonta ga mijinta komi zama ne kaɗan ita dai a bata haƙƙinta war rajulu la yakadu yasbiru alaiha nafsahu idza ahabba ghayraha shi ko namiji ga al'ada da ya dauke kai ne ga mace to ya bai gaba ko an bashi hankuri sai ga cewa kai tunda dai ba ita dai bace ya riga ya gama da ita saboda haka yayi gaba shi yasa Allah ya ce wa uhdiratul anfusu shuha kowa ya riƙe rabo ne bai son ya rabu da shi ita mace ba ta son a gadon mata haƙƙi shi ko miji tun da yana da yanci bai son a rage mai yanci ne to amma dai duk da haka Allah ya kira a sulhu da shi yake wa in tuhsinu in kuka kyautata wato ishratan nisa'i zuzayya da matattaki kun ka kyautata zamantakewa da su wa tattaku kuka ji tsoron aljaura zalunci alaihinna bisa gare su fa inna Allah hakika Allah kana bai gushe ba kabiran masani bi ma ta'amaluna da abin da kuke aikatawa wa yujazikum ya saka muku bihi kamar nan Allah yana kiran mu bayan ya ba kowa haƙƙin shi mace tana da damar ta ɗauki haƙƙin ta har suratu namiji ma yana da damar ya ɗauki haƙƙi ne har suratu amma kuma Allah ya kira zuwa ga kyautatawa da tsoron Allah saboda duk abin da kuka aikata to Allah masani ne ga abin da kuke aikatawa kuma kyautatawa shi yake saboda alherin kyautatawa zai zo daga baya sannan kullun yana da kyau almuminu yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi mutum mumini ya so ga kanshi abinda ya kaso ma dan uwansa abinda yake so ma kanshi ya so ma dan uwansa ciki duk abinda ba ka son a yi ma to kada ka yi ma wani shi duk abinda in an yi ma shi za ka ji ciwo to ka ji ciwon wa wani shi ta wannan sai ka ji tsoron Allah ko Allah ya halatta ma wani abu in ka ga wani zai shiga wani hali saboda ɗaukar damaka to ka ji tsoron Allah ka ba wannan dama Allah zai baka khairun min dalika mutai ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما
ولن تستطيعوا بذلك سامئيكو با أن تعدلوا كديديتا بين النساء سكان ما تتكي tusawu bainan nisa'i ku daidaita a tsakanin matattaki fil mahabbati a cikin soyayya hadha la yumkinu wannan ba zai yiwu ba Allah ya yanke hukunci duk yadda ka so ka ce ka so matanka duka dai to ba zai yiwu ba saboda Allah ya riga sama da ya halicci mutane dole a samu ranka ta hikarkata zuwa ga wata bisa ga wata kenan taswiya ta buwaya walau haratun koda kun yi kwadai ala zalika bisa ga hakan ga ko kun so duk wanda kuka yi dabara na ku daidaita wajen soyayya tsakanin mata takin ku to ba za ku iya ba bala tamilu kullal maili to saboda haka tunda ba za ku iya ba bala tamilu kada ku karkata kullal maili dukkan karkacewa ilal lati tuhibbunaha zuwa ga wannan da kuke so fil qasami a wajen rabon kwana wan nafaqati da ciyarwa fatadruha ku bar dayan tatruku al mumala anha ku bar wanda aka karkace aka batta kal mu'allaqati kama wanda an rataye allati lahiya aymun ita dai ba ruwa ba ce bale ta je ta bi miji wala za ta ba'alin kuma ba mai miji ba ce bale ta ji daɗin zama da mijin to kaf ku ban mace haka nan don kun karkata ga wanda kuka hiso ku bar wadda kuka bari rataye ita ba mai miji ba ita ba mara miji ba kakku haka nan inji Allah wa in tuslihu in kuka gyara bil adli da yan adalci adalci fil qasami a wajen rabon kwana wa tattaku kuma kuka ji tsoron aljawar zalunci wa inna Allah kana gafurar rahima wa inna Allah hakika ubangiji kana bai gushe ba gafuran yana mai yawan gafara lima fi qulubikum da abinda a cikin zukatanku rahiman kuma mai yawan rahama bikum da ku fi dalika a cikin hakan ga kuma za a samu lamarin mata mai sauƙi ne saboda galibi abin da ya damun su ka ɗauki kwanan su ka kai wani wuri amma in dai ka kwana ɗakin ta rage gare ka kayi wani abu ba kai wani abu ba duk dai su ka ruha musu asiri amma da zara aka ga kwana biyu nan nan guda ko ko kwana ɗaya biyu uku nan nan ba ko guda da zara aka fahimci dai inda ka sunan ka kwana to duk asiri ya tono ita ko mace iyakar tonon asiri na zamanta bullaga zaga miji shine miji ya bar ɗakinta da ya bar ɗakinta shikenan hukunci ya bayyana ba sai an tsaya wani kace na ce ba amma in dai kana zuwa ɗakin to ka rufe asiri ta yadda da ka zo daɗa ko da bukata ko ba bukata an dai gane ka cikin ɗakin ka rufe asiri saboda haka ita ko mace ba abinda ba ta so irin a ga namiji ya bar ɗakinta to da ya bari shi kenan ya tona mata asiri to ya wajaba gare mu dai wajen tsoron Allah a wajen mu'amala da matattaki kuma sharrin abin wanda kai haka za a yi ma in ka auro da yau wani ka bar ɗakin ta ka yi dilin da ita yadda haka so ka zauna ka jira kai ma za a yi da taka saboda adalcin Allah shi yasa kullum mutum ya kalli adalcin Allah da kuma ƙarhin da Allah yake da shi akan shi kahin ya zartar da nashi iko bisa ga wanda yake da iko akan shi don Allah ya kowa ƙarfi to shine fa inna Allah gafurur rahim fa in ka Allah bai gushe ba yana mai yawan gafara kuma rahiman mai yawan rahama bikum da ku bi zalika a cikin hakan nan kana rasulu sallallahu alaihi wasallam yajma'u ihda asharata imra'atan ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamo yana tara mata goma sha ɗai kana ahabbuhunna ilaihi shi manzo Allah ba irin mu bane mu sauran al'umma iyakan mutum mace hudu cewa fankihu ma tsaba lakum minan nisa'in masana wa thulatha wa ruba ka aure mace biyu ya halatta in ɗaya ba ta yi ma ka asa ka hada uku ka hada hudu amma bakin nan na annan al'umma amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam an halatta masa har mata goma sha ɗaya to shine yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya zama yajma'u ihda asharata imra'atan ya tara mace goma sha ɗaya kana ahabbuhunna ilaihi aisha ya zama wadda ya so cikin su ita ce sai da Aisha bintu Siddiq da Abubakar Siddiq amma ta bai masa tambaya duk cikin mazawa ka hiso yace Abubakar to cikin mata fa yace diyar sayyidina Abubakar sai da tana Aisha radiyallahu anha gahili ba tare da boyo ba walakin kana ya adilu fil qasami amma tare da haka wa manzo Allah ya zama yana yin adalci wajen rabon kwana wa idza qasama shay'an in ya raba wani abu bayanan nisa'ihi tsakanin mata take nai yusawwil ansiba'a kuma yana daidaita kashi kowa a bata daidai da wata waya kuru sai ce Allahumma hadha qasami fima am fima amliku wala talumni fima tamliku wala amliku in ya raba musu abu daidai daidai sai ya ce ya Allah wannan rabona kenan cikin abin da nake da mallaka akan shi Allah kakka kama ni akan abin da ni ban mallakai ba kai ne kan mallakai wato soyayya kenan don ita soyayya ta zuciya lamari ne na Allah ɗabi'a ce tsakanin wani mutum da mutum sai ka ji kawai mutum ba tare da yanayi ma wani abu ba da ka ji shi da ka gani sai ka ji kana so in kuka zauna sai ka gaji ku ya haɗu wani ko komi ihsanin da ya kai sai ka ji ɗaya ba ka so ne to shi ka sa a samu irin wannan bambanci to shi ya yake ce ma ubangiji Allah wanga abin da aka hannu na wanda nake da ikon rabawa na raba daidai amma ita soyayya da yake mulkin kana ba nau ba to Allah kaka kama ne game da shi fa kana sallallahu alaihi wasallam la yajuru mallan Allah ya zama baya zalunci waya adalu yana adalci fil qasami aw jarabun kwana annabi laysa lahu baitun annabi baya da daki innama idza kana nawbatu ihdahunna amma dai abin da yake idan wato kwanan ɗayan su ya zo ya ti ko libaita ha sai ya zo ɗakin tafakat kawai wa idan qadar nawbatuha idan kwananta ya kare in ta kala ya salata ila gairiha zuwa ga wadanta haka yake ba irin mawadatan mu bana yanzu yana da mata na hudu kowa na da daki da falo shi ma yana da nashi bangare daban ya zama wani malik maza Allah bai da ɗaki ɗakunan mata na guda goma sha ɗai duk inda ya hakwana to nan ne ɗaki ne ran nan nan ya kai ne ya hakwana gobe in kwanan ta ya kare ya tashi ya koma wajen wata har an ce yadda yake yi sallallahu alaihi wasallam daren wanda za a kwana wurinta mata za ta taru gaba ɗaya ɗakin sai a yi hira idan aka gama hira sai kowa ta tsaya ta koma ɗakin ta sai a bashi nan wadda nan zai kwana wurinta haka yake yi sallallahu alaihi wasallam kenan kamar kowace kullun tana samun muhadasa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan duka dai don karantarwa gare mu mu ummatuhu sallallahu alaihi wasallam laysa lahu baitun annabi bai da ɗaki innama idza kana nawbatu ihdahunna yati li baitiha faqat idan kwanan ɗaya su yazo sai yazo ɗakin ta wa idan qadat nawbatuha idan kwanan ta ya kare in ta kala ila gairiha sai kuma zuwa ga wata ta kana ya duru ala nisa'ihi manzo Allah gewa yawa yake bisa ga mata ne haka za kamar hakan ga wa laysa lahu baitun amma shi bai da nashi daki rasulun faqat manzo na kawai mun sha bayani can baya cewa dakunan ma an ka gane su kamar kafa shida shida ne tsawo da faɗi ba ƙari in kila in ka tashi tsaye sai kanka ya bugi katako haka yake sallar tsara tsawon ma in ka kwanta ka kai aka gina ko'ina mana Allah bai zo don ya da ya faɗi ya bashi koli a duniya ba saboda haka yan rayu a cikin irin wannan rayuwa rasulun fakat wa rasulu la yabni baitan annabi baya gina daki bai gina gida wa kana sahabatu yafhamuna anna sahabbai sun zama suna fahimtar anna anna hadiyatan atatin nabiy sallallahu alaihi wasallam bi baiti aisha yakunu nabiyyu ashad ashad farhan biha sahabbai sun gane ashe duk kyautar da ta zo mu annabi sadda yake ɗakin aisha radiyallahu anha to annabi ya yi murna da wannan kyautar min kulli hadiyatin daga dukkan wata kyautar da za ta zo mai wa kana al-ansaru mutanen madina sun zamo yumsikuna hadayahum sai su riƙe kyautar su yantaziruna nawbata aisha su jira kwanan aisha radiyallahu anha fa idza ja'at nawbatu aisha idan kwanan aisha yazo ja'atul hadaya mutakafira sai kyautuka su yi ta zuwa da yawa kowa san kwana Aisha ne ran nan annabi farin ciki yake rikitar wa idza kana nawbatu ghairiha idan kwanan wata ta dazo faqadna zalika sai su rake su rake kamar ai ruwan doki radda ba kwana Aisha ran nan kowa bai ka kyauta amma ranar kwanan ta kamar ruwa wa kullu ma ja'a fi nawbati ihdahunna kuma duk abin da ya zo ran kwanan ɗayan su falaha ita da wannan kyaututtuka kenan ne duk abin da aka dubo ran kwananta kamar nata ne su ko sauran suna kallo ita ma nisa'un nabi sallallahu alaihi wasallam sai matan annabi suka yi mitin wata rana fashe kauna sun ka kai kara fi dalika a cikin hakan ga ba asala sun ka aikata fatimatu bintur rasul sallallahu alaihi wasallam suka aika ishi sayyidatuna fatima radiyallahu anha idhabi ila abiki ki je wajen babanki ƙuli lahu ki ce masa ya adilu bayyana na fi binti abi bakarin don Allah shi mana adalci tsakanin mu da ɗaya abubakar aisha mata sai a guri manzo Allah ne ba manzo Allah ne sallallahu alaihi shi yasa in ka hasala sai a ce to kai dimmi khairul bariyati ayi wasai hakuri ba ne kai kai dimmi kai dimmi ya adilu bayyana na fi binti abi bakar ce ma babanki shi mana adalci tsakanin mu da ɗaya abubakar fata sai ta zuwa ƙara ta ce annisa'u arsalna ne ya rasulullah matan ka sun aiko ne ilaika zuwa gare ka yas'alnaka suna roƙonka al'ada da adalci fi binti abi bakar a cikin ɗaya abubakar sun ce don allah kai musu adalci tsakanin su da sai da aisha ƙara la ya ce mata anti binti ke ɗiyata ce la bagi laki illa an tuhibbi ma uhibbu fakar bai kamata gare ki ba illa duk abin da kake so ki so shi kawai kaga kenan ya hadda bakin da suke alaisa ta ce na'am eh wa za a sai ta tahe ta sa'alna ha aljawaba sai suka tare ta suka ce to ke ina ansa ɗin da muka aike ki ba ma raddat bata bai da ansa ba lahunna gare su ba ma raddat lahunna jawaban bata ba su ansa ba sai ta yi shirunta ina aikin da muka yi ga babanki sai ta yi shiru bata ce komai ba arsalla zainaba binta jahashin sai suka aiki zainabu binta jahashin فتكلم فتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم تي مغنا da annabi sallallahu alaihi wasallam fama radda laha jawaban annabi bai bata ansa ba fatakallamat kathiran tayi ta magana fama radda laha jawaban annabi dai bai bata ansa ba fatakallama fi aisha har ya kai ta zo tana magana a cikin aisha yanzu kan ta kai abu kausai ne Mm. sabbatha hatta zage ta qalat aishatu qalat sai ta ce aishatu sai qalat aishatu sai aishatu ta ce fasirtu anzuru ila ainir rasul sallallahu alaihi wasallam sadda zainabu ta zage ni ina kallon idon sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallam hal ya qabalu an arudda alaiha amla shin wai ya yadda zagin gari ta yi min rama ko ko bai yadda ba tana karatun idon annabi ta gane sallallahu alaihi wasallam hatta raddatu alaiha hannu dai min mai san mata kalimatan ne mata wata kalima ta basamar rasulu sallallahu alaihi wasallam sai daga annabi Allah ya marbuci wa qala innaha bintu siddiq ce dai siddiq kenan eh maza Allah ya jira da raddi innaha bintu siddiq dai siddiq kenan قال عائشة سي عائشة تتشي فعلمت نسان أن الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة من الله صلى الله عليه وسلم يرضيه ينا يردد شيء أن أرد على زينب in yi raddi bisa ga zainabu fararatu alaiha ne mata raddi ma'ana ni ba ta ansa hatta sakatat hatta yi shiru ni ko ne mata magana dole ta yi shiru akan maganar da ni matan annabi kenan fa وهذا قوله صلى الله عليه وسلم اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك wannan shi yasa annabi ke cewa wannan rabona ke nan cikin abin da nan mallaka ya ubangiji kada ka zarge ni cikin abin da kan mallaka ni ban mallake shi ba duka da wannan yana gwadin da rayuwa take bashariya hituwa ta kai amma sai ai afawa dukkan wannan Allah ya wanke su ba mai laifi a cikin su tanafusi cikin annabi kuma ai ba wasa bane a wanda ya zauna kowa ba sai kai kwashi annabi ba shi dai to me Allah ne to saboda haka ne dama dai abinda ba asu mugunyan niyya amma da inda kyakkyawan niyya ce Allah zai ramba mu muje wa in yatafarraqa yughni Allahu kullam min sa'atihi wa kana Allahu wasi'an hakima
wa in yatafarraqa in suka rabu ai in auka a talaka bainahuma in suka aukar da sake tsakanin su hatta waqa'a iftiraqun harrabuwa ta aku wato sulhun bayye ba kenan ya za an rabu yugunillahu kullum min sa'atihi to Allah zai yalwatar da kowa an sahibihi daga aboki ne min sa'atihi daga yalwatai min sa'ati fadlillahi tabaraka wa ta'ala daga yalwar falala Allah madaukakin sarki bi an yarzuka ha zaujan gairahu shine Allah ya arzuta ta wani miji ba shi ba wa yarzuquhu zaujatan gairaha shi ko Allah ya bashi wata mata ba ita ba in har dai sulhun bai yi ba an haka garabuwa to shikenan Allah yana da yalwar falala yayi maza da yawa yayi mata da yawa sai ta je ta samu wani namiji wanda a daidai da ita kuma wanda zai biya bukatar ta shi ma ya samu wata mata wadda za ta biya mai bukatar ta shikenan an huta idan ka lura sai ka ga rabuwar aure ba wani dogon jidali ba ne wani lokaci ka ga ana ta rigima kiki ka ka a in dai zaman bai a rabu kowa ya kama ya je kawai kowa ji Allah ya bashi nashi shikenan an huta na'am an yi tabarraka yi gunan lawa kullum min sa'ati wa kana Allah Allah bai gushe ba wasi'an mai yalwa da kharqihi ka talikai ne bil fadl a cikin falala hakiman mai hikima fi ma dabbarahu lahum cikin abin da ya shirya musu mutai
ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الارض abinda a cikin sammai da ƙasai duka na Allah ne mulkan a wajen mulki wa halkan da halitta wa abidan da kuma bauta shi an mamallakinsu shi a halikinsu kuma dukkansu bayansa ne wani karbar sai lallabi na utul kitaba hakika mun yi wasici ga waɗanda muka ba littahi bi ma'ana waɗanda muka ba littattafan sama yahudu da nasara mun umarce su min qablikum gabaninku al-yahudu wan nasara wa iyyakum da kuma ku da ahlul kitabi yahudu da nasara da ku duka mun hore ku an taqullaha muka ce ku ji tsoron Allah khafu iqabahu ku ji tsoron azaban Allah bi an tuti'uhu shine kuwa Allah da'a Allah tabaraka wa ta'ala wassa ahlul kitabi wa wassa ahlul qur'ani bi taqwallahi Allah madaukakin sarki yayi wasici ga ma'abuta littafi yahudu da nasara kuma yayi wasici ga ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam masu alqur'ani duka ya hore mu bi taqwallahi da tsoron Allah wa huwa imtisalul amri shine kahowa ga horon Allah waccinabun nahai da nisantar abin da Allah ya hana shi a takaitaccen bayanin mi a takawa da ka tsaya ka yi abin da Allah ya ce kabbar abin da Allah ya hana to ka zama mai tsoron Allah lamma zaraba abdurrahman ibn maljamin aljamahu Allah bil jamin min narin abdullahi abdurrahman ibn maljamin sadda ya bugi shine yayi addu'a ya ce Allah shi mai lizami da lizamin wuta sadda ya bugi sayyidina ali ibn abi talib abdullahi ibn mulzamin wanda ya zama ajalin sayyidina ali shi ne ce sadda ya bugi sayyidina ali hatta hatta gushi alaihi har dai sayyidina ali ya suma hamaluhu sai sun ka dauke shi ila baiti zuwa gida ne shi sayyidina ali wa huwa fi akhir yawmin min ayyamid dunya yana cikin yini na karshe daga kwanukansa na duniya wa awwali yawmin min ayyamil akhirati yana cikin yini ne na farko na kwanakin sa na lahira turan nan din nan bayan Abdurrahman ibn Muljamin ya bugi sayyidina Ali bugun da zai kai shi lahira yana yana jiran ya isa lahira an kai shi gida ne nan ne ya tara yan uwa diya ne wa wasahu ya musu wasisi menene wasisi yace usikum bi taqwallah ina muku wasisi da ku ji tsoron Allah bilgaibi wa shahadati ko boye ko bayyane eh ko inda aka ganin ka ko inda ba a ganin ka to duka dai ku ji tsoron Allah eh ji sayyidina Ali zuwa ga yayansa wa usikum bi kalimatil haqqi kuma yana ko ina horon ku da kalima ta gaskiya fir rida a cikin yarda wal gadabi da kuma hushi ko kana cikin halin yarda ko kana cikin halin hushi to duk abin da zaka wadi dai ka wadi gaskiya wa usikum bil adali fil aduwi wasadiqi kuma ina yi muku wasici da yin adalci ga maƙiyinku da kuma abokinku duka kakkurasa ko guda adalci wa usikum bil qasdi fil gina wal faqri kuma ina horonku da takaitawa da daidaitawa al qasadu kada a wuce gona da iri shi amma na qasadu bil gina a cikin wadata wal faqri da talauci kada wadata ta sa ka wuce gona da iri wajen banna kada talauci ya sa ka wuce gona da iri wajen mutunci ga Allah wa usikum bil amali ina horon ku da yin aiki fin nashadi wal kasali ko a cikin nashadi ko cikin kasala ku dai yi aiki saboda rayuwa in babu aiki sunanta ba ta da wata ma'ana al hayatu ibaratun an al amal faman lam ya'mal faka annahu mayyitun rayuwa abinda amanarta a samu aikin da an kai ko na lahira ko na duniya idan mutum ya zanna saba halala bai aikin duniya bai na lahira rayuwa ya ba ta da wani amfani ya bunai ya ce ya kuɗi yana fa innahu la sharra ba'dahu aljannatu bi sharrin wa la khaira ba'dahu an-naru bi khairin yace ya bunai ya kuɗi yana fa innahu haqiqa shi da lamari yake la sharra ba'dahu aljannatu bi sharrin duk sharrin da yake bayan sa aljanna ne ai wannan ba sharri bane kenan duk wahalar da za ka yi a duniya in dai karshe aljanna za ka zo to ai ba yi komi ba duk abin da an kai alheri ne saboda haka duk wahalar da musulmi ya sha ta tsaya ma dokokin Allah da zartar da umurci umurcin Allah da wahala da komi ya zama wannan ya zama sababin kai shi aljanna to wannan abubuwan da sun kauce duk ba sharri bane alkhairi ne saboda sun yi mai sababin shiga aljanna to amma duk dadin da mutum zai ji wala khaira ba da hunnaru bi khairin duk daɗin da za ka ji da shakatawar da za ka yi da barin dokokin Allah da taka dokokin Allah ya zama su zama ma ka shakata duniya amma ƙarshe ka ta huta to wannan alherin ba alkhairi ba ne duka dai in ji sayyidina ali yana wasiti ga ɗiyansa ya ce ya bunayya man man gashiya majalisal ulama'i wa qara wa man ata majalisal arzali ihtakara yace ya bane ya ku diyana man gashe wanda ya zoma majalisal ulama'i wurin zaman malamai wa qara zai girma zai nasu wa man ata wanda ya zoma majalisal arzali mazaunin makaskanta ta qara zai walakanta kuma haka abin yake ka zauna da wanda ka so shi yasa ba a son zama wurin mutanen banza duk inda yake mutanen banza na an shaide su da haka to kakka zama nan ne wurin zaman ka kai ma za ka zama mutumin banza ka walakanta amma in ka samu wurin zaman malamai kana nan kamar mai sai da turare ne ko ya shafa ma ko ko iskar turare ya fuskuto ma ka kamsa shi shi yasa ake son zama wurin malamai wa man hafara li akhihi bi'ran duk wanda ya gina ma dan uwansa rijiya wa qafiya shi zai fada ciki wannan ko ga wasu haka yake ramin eh ramin mugunta gajere aka gana shi don ciki za a fada kuma haka abin yake shi yasa kuma kullum muna tambaye mu ce duk wanda ka son ka ai masa sammo ya kan mai to ka shiwa wani don bila shakkin in dai kana wa wani to sai an yi ma kuma sai ya kama ka shi wurin Allah adalci yake kamata dinu tudanu in kuma kai yi maɗiyan wani kai ma a yi manaka in ka halaka wasu kai ma a halaka wasu naka tun duniya ba sai an zo lahira ba wannan sakamakon duniya ne ma kafin a zo lahira to shi yasa man habara li akhihi biran wanda ya gina ma dan uwansa rijiya wa kafiya shi zai fada a cikin ta eh shi yasa akwai akwai karin magana cikin kalila wa dimna ahsin ila al muhsin bi ihsanihi wa amma al musii'u fatakafihi isa'atu duk wanda ya ma alheri karama amma wanda ya mugun abu ba shi da mugun abu ne ya ishe shi na'am ila an kala har zuwa dai har zuwa dai sai da Ali ce fa tuba liman akhlasa amalahu lillah aljanna ta tabbata ga wanda ya tsarkake aikin sa saboda Allah wa ilmuhu lillah ya tsarkake ilimin sa don Allah wa kalimatuhu kuma kalima tai wa sumtuhu da shurunai wa qawluhu da magana tai wa fi'luhu da aiki ne wa akhadhuhu da riƙo ne wa tarkuhu da bari ne wa hubbuhu da so ne wa bugudhu da ƙi ne lillahi da ya zama don Allah wannan kan bawa ya kai bawa aljanna ta tabbata ga wanda aiki ne don Allah ne amaluhu ko ilmuhu ilimi ne don Allah ne kalima ta yi don Allah zai ta in yayi shiru don Allah ya shiru in yayi magana don Allah in ya aikata don Allah in ya riko don Allah in ya aje don Allah in ya so don Allah in ya ki don Allah duk wanda ya kashe aljanna ta tabbata gare Allah ya sa mu cikin su
ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا وما يلو تنعفوا وقلنا مكسي لهم قريسوا ولكم لكم أكو إن تكبروا إن كوكا كافر شيء mimma wasitun bihi daga abin da an kai muku wasici da shi Allah ya mana wasici da mu da ahlul kitabi da jin tsoron Allah ko to sannan yace in kuka kafirce kuka butulce daga wasicin da Allah ya mana muka jin tsoron Allah fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi to ku sani duk abin da a cikin samai da kasai dai na Allah ne khalqan wa mulkan wa abida wajen halitta da mallaka da bauta wala yadurruhu kufrukum kafircin ku ba zai juce Allah ba ya ce ku ji tsoron Allah kun ƙi eh to ku tahi wa balu kin tsoron Allah gare ku zai koma don Allah ganiyon ankum wa kana Allah Allah bai gushe ba ganiyon shi na mawadaci an khalqihi daga talikai ne wa ibadatihim da kuma bautarsu in kun bauta ma Allah don kanku amfanin bautar gare ku zai koma in kuka butulce kuma rashin bautar Allah butulcin nan gare ku zai koma to Allah ya samu Allah ya ba mu ikon bauta ma Allah ganiyan hamida Allah bai gushe ba yana mawadaci hamidan godadde ai mahmuda abin gode ma fi sun'ihi a cikin aiki ne bihim ga bayansa wallahi ma fi samawati wa ma fil ardi ma fi samawati abin da a cikin sammai wa ma fil ardi da a cikin kasai wallahi na Allah ne karrarahu Allah ya maimaita shi ya faɗi wannan ya faɗi wannan kuma ya sake maimaitawa takidan don karfafawa litaqariri mujibit taqwa don a tabbatar da abin da zai wajabta ma mutane tsoron Allah وكفي بالله wakila Allah ya isa zama wakili karrarahu fil ayati kuma ya kai rahi cikin aya lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi thalatha marratin ya karra shi su uku fi thalathati asturin cikin shedaru guda uku laysa takidan ba don karfafa fakat ba don karfafawa ba kawai likulli ma likullin ma'anan kowannen su yana da ma'ana awwalan lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi abinda a cikin ƙasai da sammai na Allah ne lamma am- lamma amarahum bihi min lima amarahum bihi min at-taqwa don abinda ya hore su da shi na tsoron Allah an ittaqullaha cewa ku ji tsoron Allah haythu anna lahu ma fis samawati wa ma fil ardi ta cewa shi adda abinda a cikin sammai da abinda a cikin ƙasai yan bagi an tattaquhu to ya kamata ku ji tsoro ne tunda duk kayansa ne wa in takabaru fa huwa ganiyun ankum in kun kafirce kuma Allah mawadaci ne da gare ku wa an taqawakum daga kuma barin tsoron Allah ku la'anna la- la'anna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi saboda Allah shi adda abin da a cikin sammai da abin da a cikin ƙasa hada ta'limu annahu tabaraka wa ta'ala ganiyun anil ibadi wa an amalihim wannan na farkon sanarwa ne ga bayan Allah cewa Allah mawadaci ne daga gare su da kuma ibadarsu da ayyukansu Allah ya wadatu da gare su wa karrara Allah ya sake maimaita ta salisatan ta uku li'an tathika fihi ko Do- domin ta amince cikin shi ai yad'uka ila an tat ila an tattakhidahu wakilan li'an tathika fihi don ka don ka amince da Allah yad'uka yana kiran ka ne ila an tattakhidahu wakilan ka rike shi madogara wa kafa billahi wakilan Allah ya isa zama madogara lima la yakfi wakilan don me Allah ba zai isa ya zama madogara ba wallahu ma fis samawati wa ma fil ardi gashi ko shi adda duk abin da a cikin samai da kasai saboda haka kowane karon da ya faɗi yana tashi ma'ana ta daban Mu je.
إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا in ya sha idan Allah ya so yuzhibkum zai tahiyar da ku ayyuhan nasu ya ku mutane wa ya tabi akharina yazo da wasu daban badalakum hurhuren ku in Allah ya ga dama sai ya share mu gaba ɗaya ya kawo su to amma bai yi haka ba wa kana Allah Allah bai gushe ba ala kulli shay'in qadira mai iko bisa ga komai da komai yana da ikon ya shahe mu yayi wasu amma dai Allah bai shahe mu ba rahmatan lana Allah shi kara mana rahmata waje من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا man gane wanda ya zama yuridu yana nuhin thawabar duniya lada ta duniya da ayyukan da ya kai wa inda Allah thawabar duniya wal akhira to ladar duniya da lahira dai duka wurin Allah suke al insanu ya'malu bi amalihi lil akhirati wallahu yutihi ad dunya wal akhirata al insanu mutun ya'malu yana aiki bi amalihi da aiki ne lil akhirati na lahira wallahu Allah ya utihi sai ya bashi a duniya duniya wal akhirata da kuma lahira wa in kana ya amalu lid duniya faqat amma in ya zama don duniya kawai yaka aiki wa yatruku al akhirata shi bal lahira balaysa lahu illa ma qusima lahu fid dunya bai da komi sai abinda aka riga aka raba mai a nan duniya wa faqad al akhirata kuma ya hasara lahira eh ma'anar ayar wato man kana yuridu thawabar duniya duk wanda ka nufin ladar duniya da aiki ne to ya yi hasara e shi an ma'ana ya yi hasara saboda ko fa inda Allah thawabar duniya wal akhira saboda ladar duniya da lahira duka ga Allah take shine mai tafsiri yace al insanu mutun ya amalu yana aiki bi amalihi da aiki ne lil akhirati dan lahira wallahu Allah yutihi dunya sai ya bashi duniya wal akhirati da lahira idan ka ta san ma Allah kai ya aiki don lahira sai Allah shi baka lahira kuma shi baka duniya haka Allah kai eh shi yasa ah, idan mutum ya ta san ma Allah ya bi Allah sosai kuma ya cika zakka wajen bi Allah sai ya turu duniya ta biyo shi yana kura tana biya kuma dole ta ta taho saboda duk sanda mutum ya yi tafarrugi li khidmatin lahi to ita kuma dukkan halku gaba ɗai ya tafarragu na li khidmatihi saboda shi ɗan adam Allah komi komi Allah ya yi shi don hidimar ɗan adam shi ko ɗan adam Allah ya mi- ya yi shi don hidimar Allah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutum da aljani ba sai don su bauta mini to idan dan adam ya cika zakka wajen haƙƙin Allah ya zama abdullahi haqqan to dukkan sauran talikai su ko sai su zama abidan lahu taba'an li ibadatihi li maulahu sai su zama bayi gare masu bauta gare saboda ya bauta ma ubangijin shi kaga kenan shi ya nufi Allah Allah ya kawo mai har abin da yake bukata a duniya to shine Allah ke cewa nan wanda yake neman man kana man kana yuridu thawabad dunya fa inda Allah thawabud dunya wal akhirah yace mutum idan yayi aiki bi amalihi lil akhirah yayi aiki ne don lahira fa Allah yutihi dunya Allah zai bashi duniya wal akhirah da lahira to wa in kana ya amalu lid dunya faqat wanda ko don duniya dai yake aiki ba ruwa ne da lahira wa yatruku al-akhirata yabal lahira fa laysa lahu illa ma qasima lahu bid dunya to bai da wani abu illa abin da an karaba raba mai a duniya wa faqad al-akhirata ya rasa lahira to shi yasa anan kamar ana karantar da mu kyakkyawan niyya cikin ayyukan da muke yi ayyuka duka muna buƙatar su a duniyance tunda ba a zuwa lahira sai duniya sai an bi ta duniya duniyar nan kuma godiya ce wadda dole sai an kyautata sirdinta da lizaminta da dukkan abin da zai kyautata hawanta sannan ta hau da kyau to ya ka za ka kyautata duniyar ta kyautatu bisa ga yadda za a yi amfani da ita a kai ta ta kai mutane lahira amma ya zama gyaran da an kai mata don ta zama ƙarfar godiya mai kai mutane lahira shi ma ya zama aikin lahira sai a samu lahira kuma a samu duniya amma mutum ya ce aikin duniya ne kawai zai yi to in ya samu wani abu duniya falahu in bai samu duniyar ba ya yi hasarar duniya ya yi hasarar lahira shi yasa kullun kyakkyawan niyya yanzu mutanen da ka aiki mai tsada irin likitanci a asibitoci da mutum likita ne ya yi niyyar zan yi aiki don in ƙarin al'umma tun da dai kowa ya san harkar lahiya buƙatar da aka yi to amma kuma shi ma yana buƙatar kuɗi zai yi aiki an ɗauke aikin gwamnati za a biya shi albashi mai tsada amma ya kyautata niyya ce wannan aikin na yi shi don taimakon al'umma ta yadda in babu irin mu irin mu mutane sai su ta mutuwa gaban za da yadi to sai ka ga ya samu albashi kuma ya samu lada a wurin Allah ya samu aljanna kuma ya samu sakamakon albashin da aka bashi duk sauran ayyuka haka suke shi yasa da niyyar kwarai aikin duniya sai ya zama aikin lahira da mugunyar niyya aikin lahira ma sai ya zama bai da sakamako duniya bai da sakamako lahira nan ne aka kwari musulmi a yau saboda da yawa in ka dibi ta mu sai kaga babu kishin ƙasa babu kishin addini da aikin da muka yi na gwamnati mun sa kishin addini tunda duk aikin da muka yi wanda Allah ya halatta abinda al'umma ka bada ne kuma Allah zai ba da lada akan shi to da sai kaga mun tashi da lada biyu ga lada biyan albashi ga lada samun lada a lahira duk Allah na yin wannan abinda bai da kyau mutum ya ce duniya ɗaya ka bada in ya samu ya samu in bai samu ba kuma ya hasara duniya da lahira wa kana Allah sami'an basira وكان الله الله بي غشي با سميعا كو هكا دي كو الله بي غشي با سميعا yana mai ji basiran kuma shi na mai gani mu dai
يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم ولو على الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا يا كوموا مني كونوا كزموا قوامين سيئيو أي قائمين سيئيو بالقسط دعادلسي أي بالعدل دعادلسي كزموا سيئ يا كوموا مني أوجين عادلسي ko ƙa'imi na bilkisli shuhada a kuna masu shaidu bil haƙƙi da gaskiya lillahi saboda Allah Allah yana kiran muminai cewa su yi adalci kuma in za su yi shaidu su yi shi da gaskiya saboda Allah walau kanat shahadatu ko da ko shaidun ta zamo ala anfusikum bisa ga kanku fashhadu alaiha ku she ku yi shaida akan ta bi an tuqirru shine ku yi hurci bil haqqi da gaskiya wala taktumuhu kada ku boye gaskiya ko da za a yi ma hukuncin da za a kai ka gidan yari shekara goma to ka faɗi gaskiya tsakani da Allah in ji Allah shine walau ala anfusikum ko da bisa ga kanku wala taktumuhu kada ku boye gaskiya aw alal walidaini ko ko bisa ga walidai guda biyu babanka yayi rashin gaskiya an kawo shi kotu an kira ka shaidu faɗi baba shi an bai da gaskiya in mahaifiyarka ce ma ka waɗe ta ba ta da gaskiya idan alƙali ya ɗaure ta ka zo ka yi beli in uban naka ne alƙali ya ɗaure shi ka zo ka yi beli haka Allah ya ce awal walidaini ko tunda Allah ya haɓa ban mutum ya haɓa ban mutum kuma shi ya ce a yi to shi yace awal walidaini ko aw al walidaini ko kuma ya babu da biyu awal aqrabina ko kuma kusanta dan uwanka na wajen uba ko dan uwa na wajen uwa aka kira ka shaidu ya kwaba rashin gaskiya ke ci biri har wuciya ka ce wallahi shi abbai da gaskiya shi yayi kaza yayi kaza yayi kaza dada zai zai faɗi yanzu wani tsakanin mu da kai uwan mu guda uban mu guda ka zo gaban alkali ka tona min asiri ka ce Allah ya haɓo ka ya haɓo banka ya haɓo wata ya haɓo bana Allah shi ya ce haka kuma abin da ne kenan a bari in an kai shi beli ko an azama ya tara in kana da kuɗin sai ka biya shi kenan amma kada ka keta ma dokar Allah saboda haƙƙin dan uwa ko haƙƙin uba ko uwa in ji Allah in yakun almashhudu alaihi in wanda aka wa shaidu akan shi ya zama ganiyan mawadace au baqiran ko kuma ya zama talaka wallahu Allah aula bihi ma duk ya hisu wani lokaci kana jin ka tsoron kashe da ka ce wallahi mai kudin nan shine bai da gaskiya gashi dan uwanka ne ya saba yan ma ihsani to kana jin tsoron ya hana ma to ai Allah ya hishi tunda har abin da aka hannu ne kayan Allah ne ko kuwa a talaka ne kana jin tsoron kul kai yi shaidu akan shi gidan yari an kai da shi to da kai da shi da kai da Allah wahiso ne Allah ya hiso ne ishaidun bai da gaskiya a kai shi gidan yari a daure ka zo ka yi beli saboda haka da wadatan makusanci da talauci ne kada su hana ka faɗin gaskiya sadda aka kira ka shaidu game da wanda aka shaidu wallahu aula bihi ma minkum Allah ya cincinta da Allah ya cincinta akan su bisa gare ku wa alamu bi masalihi ma kuma Allah shi ya sanin mi maslaha gare su bala ta tabi ulawa kada ku bi son rai fi shahadatukum a cikin shaidar ku ka san kuma abin mamaki alƙalai sai su ce tsakaninka da Allah mi ka sani game da hukum game da wannan abin da aka yi kara a kan shi sai ka ga mutum kiri-kiri ya murji ido kamar Allah bai gani ne ya faɗi ƙarya ya ce ga abin da na sani ga abin da na sani wai suna ganin kamar tsakani da Allah ba rantsuwa ba ce to mi ya rantsuwa bayan shi tsakani da Allah an ka ce ai da an ce don Allah faɗi gaskiya duk abin da za ka faɗi ya zama rantsuwa dan da ko ka faɗi ko ka faɗi to don haka ne ya waje ga mutum in aka kira shi wajen shaida ya mance da girman kowa in ba girman Allah ba zumunta kowa in ba ta Allah ba don haka ya faɗi farar gaskiya wa da lamari yake idan wanda yawa shaidu ciki ne ta yi to ya kama wata hanya ta taimako ne idan kuma ko da dan wanka ne kuma in shi ta gaskiya kuma ka faɗi gaskiya ba tare da ƙari ba haka dai Allah ka so fakilan fallahu aule bihima bala ta tabi wal hawa kada ku bi saurayi fi shahadatikum a cikin shaidunku an ta da lokaci adalci wala budda min al'adalati dole ayi adalci wa in talu idan kuka karkace ayi taharibu kun ka karkace a shahadata shaidu aw ko ko tunu da kun ka kawar da kai an ada'iha daga bashe ta wani lokaci idan aka kira mutum ya ba da shaida baya son yayi shaidu saboda kan gaskiya ta kuce mawane sai ya ki zuwa to shi shi a tu'ridu an kira shi ya ki zuwa an kira shi ya ƙi zuwa talu ko ya ƙi faɗin gaskiya to in kun kai ɗayan biyu ko an ka kira ku shaidu kun san gaskiya kun ka ƙi zuwa ko ko a kun ka zo kun ka ƙi faɗin gaskiya fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira fa inna allaha haqiqa ubangiji kana bai gushe ba khabiran masani bima ta'maluna da abin da kuke aikatawa duk abin da kun kai dai Allah ya gani ya sani kuma zai saka muku da abin da kuka aikata saboda haka ku aikata gaskiya shi alheri bai jazi ku bai saka muku da abin da kuka aikata muje lokaci to ya
يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا Yana nuna lokaci ya yi saboda haka nan zamu tashi ba abin da muka karanta daidai Allah shi ba mu lalace wanda muka yi kure kuma Allah shi gafarta mana Allah shi ba mu lafiya da zama lafiya da zama lafiya Allah ya sauke mana abin da tsananta muna roƙon Allah albarka alqur'ani albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matsalolin mu na Najeriya Allah shi mana maganin su Allah shi duke mana coronavirus Amin.
da ba mu dama zuwa haji da umra a cikin da amana muna roƙon Allah ya duke mana kidnapping Allah ya duke mana satar dare da kashe-kashen da ake yi Allah ya duke mana satar shanu da sauran bala'o'in da aka fuskanta muna tadarruri da Allah a barka alƙur'ani Allah ya duke mana su Allah shi ba mu lafiya da zama lafiya da gama lafiya da barka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da barka fatiha da salatul fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق الى سوره الحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره من العظيم صلاة تغفر لنا بها ابواب الدار اليسير وتبلغ بها عنا ابواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا انت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين